وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد زام فارا بابي زام تاشي درسينا 33 biyar ga watan rabi'u thani shekara ta 1431 wadda ta yi daidai da 24 ga watan 12 shekara ta 2017 ta miladiya a cikin akan babi za mu tashi cikin babi ne ko babin khuruj adna ahlil jannati manzilatan na'am fiha adna ahlil jannati manzilatan fiha na'am za mu tashi hadisin anas ko?
نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الله مسلم رحمه الله وحدثنا محمد بن المثنى
نعم نعم حدثنا يجي حدثنا محمد بن المثنى ده محمد بن محمد بن البشار غندر عفوا بندار قال سكتشي حدثنا ابن أبي عدي زكريا ابن أبي عدي نعم عن سعيد دقى سعيد ابن أبي أروبة دقى قتادة بن دعامة السدوسي دقى أنس بن مالك الله يددشي يتي منظام الله صلى الله عليه وسلم يتي muminai za su haɗu ranar alkiyama sai su zamanto cikin humumi wato sai su zamanto cikin damuwa da wannan damuwa da wannan haɗuwa tasu ko au yulhamuna zalika ko kuma sai a kimsa musu ai musu ilhamin wannan ai musu ilhamin wannan abu shine neman ceto da kwatankwacin hadisin abu awana kuma ya faɗa a cikin nasa hadisin wato shi sa'id ibn shi ibn abi adi maimakon wancan hadisin abu awana yana ruwaitowa daga sa'id ko a daga qatada na'am na'am na'am abu awana cikin almajiran qatada abu awana ya faɗa a cikin hadisinsa thumma atihi rabi'a sai na zo masa a marra ta hudu ko kuma in komo a karo na hudu sai in ce ya ubangiji na babu wanda ya saura sai wanda alkur'ani ya tsare shi wato shine a wanda alkur'ani ya tsare shi innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna na'am نعم نعم معاذ ابن هشام ابن ابي عبد الله الدستوائي yace babana ya mahaifina hisham ibn abi abdullah al-dastawani dastawai ya karanta min hadisi daga qatada daga anas ibn malik anna nabiyallahi cewa annabin Allah sallallahu alaihi wasallama kala yace Allah zai tara muminai ranar alkiyama sai ai musu ilhami ilhama da yin wannan lidhalika da bi mithli hadithihima da kutankucin hadisan su ya ambata a cikin marra ta a cikin marra ta hudu sai in ce ya ubangiji na babu wanda ya saura a cikin alkur'ani a cikin wuta sai wanda alkur'ani ya tsare shi ai ma'ana dawwama ta dawwama a kansa dawwama ta tabbata a kansa na'am muhammad ibn bin hal abbarir zurai na'am sa'id ibn abi aruba au da hisham ma'abucin dastawa'i wato yana nufin ba alkardusi ba an katada daga katada daga anas ibn malikin ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ka karanta hadisi al-misma'i na'am na'am suka ce shi ne ibn hisham ya ce mahaifina ya karanta min hadisi daga katada حدثنا أنس بن مالك yace haddathana Anas ibn Malik أن النبي صلى الله عليه وسلم قال cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce يخرج من النار من قال لا إله إلا الله wanda duk yace la ilaha illallah zai fito daga wuta وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرا alhali a cikin zuciyarsa akwai na alkhairi abinda yake gwargu- abinda yake nauyin wato kwayar sha'ir guda daya ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله sannan Allah zai- sannan wanda duk yace la ilaha illallah sannan zai fito wanda duk yace la ilaha illallah zai fito daga wuta وكان في قلبه من alhali akwai a cikin zuciyarsa kwatankwacin wato na- na- a cikin zuciyarsa akwai kwatankwacin nauyin wato kwayar bur na ima na alkhairi ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله thumma yukhraju yana yukhraju yake kawa thumma yukhraju ويخرج من النار من ko kai ya kharuju yake ce maka na'am to duk dai biyun da zai in kace ya kharuju shine zai fita in kace kuma yukhraju ana fitar da shi bi ma'ana da ceto Eh? ya sai dai yukhraju
يخرج ya kharuju ya kharuju ay kharaja ya kharuju ne dam madmum ne
يخرج ده يخرج
eh to ai shine ya kharuju da yukhraju amma ba zai zamanto ya kharaju ba a to kuskure ne in yace ya kharaju kuskure ne Sab- saboda shi kharaja min a- a- a- kharaja ya kharuju min babin nasara yansuru ne kawo a farko ya kawo ya yi da ya yawa to wannan shine yukhraju ko ya kharuju ya kharuju za su- zai fito daga cikin wuta yukhraju za a fitar da mabni lil majhul ra'a ya kawo shi ma ra'a eh to ai dama haka ne yakhruju eh, bi dhammi ra yukhraju bi fathi ra shine ai mabni lil majhul sahibu dastawa'i da yace masa sahibu dastawa'i kaga shine ad-dastawa'i din amma sai yace sahibu dastawa'i al-dastawa'i ko kuma ah, inam ad-dastawa'i ai nisbatun dama uh, mun taba maganar sa cewa ko nisbatun ila thiyab tufafi ne da yake sayarwa eh to sai zai ce sahibu dastawa'i dastawa'i yana nufin ma'abucin dastawa'i na wannan tufafin da yake cinikin su Mm. Ah, amma nan afwan nan ya ce ah, amma hisham sahibu dastawa'i d- ah, dastawa'i huwa bi fathi dali wa iskani sin al muhmalatayn wa ba'daha muthannatu min fawq maftuha dasta- dastawa'i wa ba'da al alifiya min ghairi nunin hakaza dabatnahu wa hakaza huwa al mashhur fi kutub al hadith bil fath amma al ansab sai suka sukan sanya damma akan ta din dastawa'i amma nan yace ha- haka nan muka yi dabdin sa fi kutubil hadith inji imam an-nawawi wa qala sahibul matali' ومنهم من يزيد فيه نونا بين الألف والياء وهو آه، نونا بين الألف الدستواني الدستواني وهو منسوب إلى دستو- دستواء وهي كورة من كور الأهواز أهواز تنا تنا cikin إيران مم. كان يبيع الثياب التي تجلب منها فنصب إليها آه. Uh, yana akwai tufafi da ake kawa daga can cinikinta yake kaga babban malamin hadisi kamar wannan amma kaga yana da sana'a sai yana sai da tufa Ta- tajiri ne shi ne sa ai, eh, kaga malaman hadisi duk haka zaka ji su na'am Ah, ka- فنسب إليها فقال هشام الدستوائي وهشام صاحب الدستوائي أي صاحب البر الدستوائي وقد ذكره مسلم في أول كتاب الصلاة بعبارة أخرى أوهمت لبسا فقال في باب صفة الأذان حدثني أبو غسان وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي فتوهم صاحب المطالع أن قوله صاحب الدستواء مرفوع وأنه صفة لمعاد فقال يقال صاحب الدستواء وإنما هو ابنه وهذا الذي قاله صاحب المطالع ليس بشيء وإنما صاحب هنا مجرور صفة مجرور صفة لهشام كما جاء مصرحا به في هذا الموضع الذي نحن الآن فيه ai kaga me yace masa yace wa haddathana hisham sa wa hisham sahibu dastawai bidammi wallahu a'lam na'am
ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله sannan wanda duk yace la ilaha illallah zai fita daga cikin wuta كان في قلبه من الخير ما يزن zarra alhali a cikin zuciyarsa akwai alkhairi gwargwadon nauyin zarra wanda yake da gwargwadon nauyin kwaya wato zarra shi ta ce mafi kankan kwaya
زار بن منهل muhammad ibn minhal ya kara ya ya kara a cikin hadisinsa قال يزيد yazid ya ce yazid ibn zuraid ولقيت شعبة sai na haɗu da shu'ba حدثته بالحديث sai na bashi labarin wannan hadisi قال شعبة sai shu'ba ya ce نثر به قتادة ya ce qatada ya karanta mana hadiya zanta mun- mana hadisin عن أنس بن مالك daga anas ibn malik النبي صلى الله عليه daga annabi sallallahu alaihi wasallam وسلم بالحديث da wannan hadisi إلا أن الشعبة sai dai shu'uba جعل مكان البرة makana zarra ya am- am- a maimakon zarra kwayar zarra برة qala zuratan zura نعم me bambancin zarra da zura eh A'a. wannan zarra bi fathi zal wa shadda eh na kwayar zarra zura kuma fa eh dan jinjirin tururuwa a malam madwashi kwayar dawa alhamdulillah kwayar gero ma dai hakikatan kwayar gero ita ce zura na'am da tun da kuka kula aka fara da sha'ira sha'ira kwayar alkama ta fi burru girma sannan aka zo kwayar albur nau'i ne na sha'ir nau'i ne na alkama amma bai kai shi girma ba sannan kaga azura kuwa a ita ce kwayar kwayar gero don tafi tafi su kankanta Mm. wato maimako kaga bambancin a, to yanzu ka gani ta yaya in ba da sama ba min lafzi sheikh ba za ka yi bambanci a tsakanin wannan ba. don azura da azarra duk ta i- i- iri ɗaya ake rubuta su sai dai wannan bidbami wa shadda a- a- a- a warra mushaddada azarra Mm. na'am قال يزيد
yazidu ya ce صحف فيها أبو بستان sahafa fiha abu bistam abu bistam ya yi tashifi da ya ce adarra abu bistam shi ya sa sha'uba ya kara ya ce jaka ja'ala makana zarra zura to ka ga yi tashif a tashif shi ne ka canza wasali a taharif ka canza rubutu na kalma an gani? Yanzu kamar a a a yanzu kamar ka canza zurra da zara da- da- a- zurra a- zarra da zura wannan tashif ne sahafa za a ce amma idan ka canza zarra da durra eh, wannan tahrif ne ka canza harafi daga zal ka mai da shi dal in canjin wasali ne tashif in canjin harafi ne tahrif na gabaki da ka canza shi Mm, amma kaga duk yad- ai tara ya- ur- ya- tara- duk yad- duk yadda suke ɗaya ake rubutawa sai dai wannan in kayi saboda duba Mm. Eh, durra da zarra da zura dukkaninsu ɗaya ake rubuta su in ka canza zura daga za- in ka canza zura kamar da ita zarra ka yi tashif in ka canza zarra kamar da ita durra ka yi taharif Mm. na'am
idan na saba da wannan dama wani akwai wata kalma da take yana da kyau wajen tambayi ta mutum misali kamar wajen canji kamar wajen tare misali sai zama to kamar ƙwararri sai misali sai mutum ya zo ya amfani a da dalili na da dalili da dalili na ga'i maimakon muhaɗa ne wani muhaɗu ne Mm.
sai mutum ya yi dalili ya yi ta yi dalili sai ya canza shi da a kamar ya alamun kamar da shi ta alamun ya alamu na kuma ta alamu Mm.
wannan shi kuma ya ke nan ba ta da bai Mm, shi ma taharif ne garin da ne taharif ne canzawar harafi ne ai. ya da ta Mm. shi wannan tahrif ne alama kamar wajen kira a an akwai kira'a wannan ba tahrif bane ai idan an karanta idan akwai ya yawanci zaka ga ya alamu da ta alamu wannan duk kusan ah, ana samun ah, bambancin kira'a alkawai da Mm. eh wannan yayi tahrif kenan Mm. Mm. yanzu kamar ah, yadda muka karanta jiya waja'ala al-laila sakana da shi kuma ja'ilul laili sakana Mm, waja'ilul laili sakana kaga duk yanda ake rubuta ja'ala din duk haka ake rubuta tunda wancan alif din baya bayyana Mm, na'am na'am
قال حدثنا ابو الربيع الحكيم al-ataki shine Sulaiman ibn Dawud al-ataki az-zahrani قال حدثنا عمار بن زيد na'am قال حدثنا معبد بن هلال معبد ابن هلال معبد معبد بن هلال العنزي نعم حاء يهول حديث قال وحدثنا سعيد بن منصور نعم والله له
نعم قال حدثنا عمار بن زيد نعم قال حدثنا معبد بن هلال العنزي نعم
قال انطلقنا الى انس بن مالك yace mun tafi wajen Anas ibn Malik ina ina Usman ne da so nake a dauko taqribut tahdhib ban komai a bari a duba shi anan kai ku zaman ku ku zaman ku kar kar ka kafi ku shi taqrib din ne aha to kawo shi معبد ابن هلال العنزي بفتح المهملة والنون بعدها زاي بصري ثقة من الرابعة نعم
قال انطلق- آه، انطلقنا الى yace mun tafi wajen Anas ibn Malik فتشفعنا بثابت muka yi nemi wato alfarma da Thabit saboda Thabit mutumin Anas ne Anas yana son sa dan kamar dan gida ne dan lelan sa ne Thabit ibn Aslam al-Burani eh eh أين إليه muka ci- mu- muka kai zuwa gare shi wa huwa yusalli duha alhali yana sallar walha فاستأذنا fasta'adhana lana thabit sai thabit ya neman mana iso فدخلنا عليه sai muka shigo wajensa و- وأجلس ثابتا معه على سريره ya zaunar da thabit tare da shi akan gadansa فقال له يا أبا حمزة sai ya ce masa ya aba hamza thabit ya ce masa ya aba hamza إن إخواني Eh, wato wannan ita ce kunyar kunyar anas alkunyar anas yanzu wani lokaci yanzu kamar bukhari yanzu kamar bukhari wani lokacin yana a cikin a- a- kam- a muslim kai cikin al'asami al'asami wal kuna littafinsa al'asami wal kuna sunaye da alkunya na malaman hadisi wani lokaci kawai sai ya kawo wannan hadisin ya kawo isnadin ga baki daya sai ya ce a- a- wa qala thabit ya aba hamza faƙala lahu sabit ya aba hamza kawai ya kawo wani ne don ya nuna maka cewar shi kansa alkunyar ta anas ta tabbata bin riwaya don wannan haka kawai wannan za su kawo a ciki na'am فقال يا أبا حمزة ya ce ya aba hamza
إن إخوانك من أهل البصرة yan uwanka daga mutanen basra يسألونك suna tambayarka أن تحدث da ka zanta musu حديث الشفاعة hadisin ceto قال ya ce
حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم ya ce muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zanta mana hadisi ta ga riwaya har annabi sallallahu alaihi wasallam an ce masa haddathana
قال إذا كان يوم ya ce idan ranar alkiyama ta kasance idan ya kasance ranar alkiyama idan kana yawmal qiyama Mm. idan ya kasance ranar alkiyama eh idan kana a- wato a sha- sha'anin idan ya kasance yawmal qiyama wannan zai zama to zarf din shine khabaru kana idan kuma kace idan kana yawmul qiyama kana ta zama tamma ai idan waqa'a yawmul qiyama na'am
عاد الناس بعضهم إلى بعض mutane wato za su karkata sashin su ya zuwa ga sashi ويأتون آدم Wa- a- sai su zo ma adam ويقولون له sai su ce masa اشفع لذريتي ka yi ne- ka nemi ceto ga zurriyarka ويقول لست لست لها sai ya ce ba ni ne da wannan ba ولكن Ban- أتيتم إبراهيم amma ku- amma in- in- ina umartar ku da ku je wajen Ibrahim alaihi salam فإنه خليل الله domin shi ba daɗin Allah ne ويأتون إبراهيم sai su zo ma Ibrahim لست لها ولكن fa yaqulu ka tsallake sai ya ce لست لها ولكن ban kasance ma abucinta ba amma ku ina ina umartar ku da Musa alaihi salam فإنه خليل الله domin shi mai zan- shi mai zance ne da Allah wanda Allah ya zance ne da shi sai su sai a zo ma Musa sai ya ce ban kasance ma abucinta ba amma na umarta ku da Isa alaihi salam domin shi ruhin Allah ne kuma kalmar Allah ne sai a zo ma Isa sai ya ce ban kasance gare ta ba ma'abucinta ba amma ina umarta ku da muhammadun sallallahu alaihi wasallam sai a zo mun fa'aqulu ana laha sai ce ni ne ma'abucinta ni ne gare ta sallallahu alaihi wasallam fa antaliqu sai in tafi sai in je in nemi izini wajen ubangiji na safayu zanuli sai a bani izini sai in sai in tsaya a gabansa sai na yabe shi da aba da kalmomin yabo ba ni da iko a kansu yanzu yulhimuni Allah- yulhimuni hillahu Allah zai kimsa musu sannan in faɗi ina mai sujada gare shi sai a ce mun ya Muhammad daga kanka ka fa- ka faɗa a saurare ka a saurara a yi sauraro a gare ka ka tambaya a baka ka nemi ceto a baka ceto sai in ce ya ubangiji na al'umata al'umata sai a ce mun ta- je ka wanda duk ya kasance akwai kwayar kwa- akwai kwatankucin nauyin kwaya ta wato kwa- ta gero burro ko alka- ko sha'ira alkab ko sha'ir na imani ka fitar da shi daga cikinta sai in je in aikata haka sannan in dawo wajen ubangiji na fa ahmaduhu ahmida ya ahmadu ko sai in yabe shi da waɗannan kal- da waɗannan yabo sannan in fada a gare shi ina mai sujada sai a ce min ya muhammad daga kanka yusma alak ka fada a saurare a yi sauraro a gare ka aka tambaya a baka ka nemi ceto a baka ceto sai in ce al'umata al'umata sai a ce min je ka wanda duk yake da a cikin zuciyarsa yake da kwatankwacin yake da nauyin kwata wato yake da nauyin kwayar komayya na imani to ka fitar da shi daga cikinta sai in je na aikata haka sai in sannan in sake koma sannan in koma zuwa ga ubangiji na sai in yabe shi da wannan da waɗannan kalmomi na yabo sannan in fada a gaba a gare shi ina mai sujada sai a ce min ya Muhammad daga kanka ka fada a saurare gare a yi sauraro a gare ka ka tambaya a baka ka nemi ceto a baka ceto sai in ce ya ubangiji na al'umata al'umata sai a ce min je ka duk wanda yake a cikin zuciyarsa akwai ƙasa da ƙasa da ƙasa da nau- da wato kwatankwacin nauyin ƙwayar komayya na imani ka fitar da shi daga wuta sai in je in aikata wannan shine hadisin Anas wanda ya bamu labarinsa sai muka fita daga wajen Anas Jabban yayin da muka zo a bayan bizaharul Jabban a bayan aljabban bayan tudu ay aljabban martafa min al-ard sai muka ce da mun karkata mun je wajen al-Hasan ma'ana al-Basri kenan mi masa sall- mi masa sallama alhali yana alhali ya buya yana boye fi dari abi khalifa a gidan abu khalifa yana ɓoye- ya gudu daga hajjaj hajjaj yana neman sa ya kashe shi sai muka shiga wajensa muka yi masa sallama muka ce ya aba sa'id alkunyarsa kenan mun taho ne daga wajen dan uwanka abu hamza فلم نسمع مثل حديث حدثناه في الشفاعة ba mu taba ji irin kwatankwacin hadisin da ya ba da ya zanta mana ba a cikin shafa'a a cikin ceto قال هي qala hi قال هي ku kawo min shi ku gaya min shi shine ma'anar hi wannan ismu fi'il ne eh hi ay talabul istizadati min al hadith Tazam- talabul istizadati min al hadith wato ka karo karo maganar shine ma'anar hi
فحدثناه الحديث fa haddathnahu al hadith sai muka zanta masa hadisin فقال هي fa qala hi yace ku karo min قلنا sai muka ce ما زادنا ai bai kara mana ba قال قد حدثنا به منذ عشرين سنة ai ya zanta mana wannan hadisin tun shekara 20 da suka wuce ويومئذ جميع alhali a wannan rana jami'un yana matattarin hankali wato mai cikar mai cikar karfin ji- karfinsa tunda sun je sun same shi su a ƙarshen shekar a rayuwarsa ولقد ترك شيئا ما kuma ya bar wani abu نسي ma adri ban sani ba a nasiya sheikh dattijan wato tsohon ya manta ne فإذا أن يحدثكم ko kuma yana yaƙi ya zanta muku shi ne فكروا fatattakilu ya zamanto kun sa wa- wa- wato fatattakilu ya zamanto wato kun yi ittikali kun kun saku kun saki jiki Mm, eh ku eh ku- shine su- sun dogara da da abin da ke cikin sa na falala eh Aha.
قلنا له حدثنا muka ce masa hadithna to zanta mana فضحك fa dhahika yayi dariya وقال خلق الإنسان من عدم yace mutum an hal- an halicci mutum daga gaggawa wato ba sai kun gaya ba ba sai kun faɗa ba ما ذكرت لكم إل- هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكم أحدثكم uhaddithakumuhu أن أحدثكم uhaddithakumuhu eh ban garanta ai ban gaya muku wannan ba face dan in zanta muku shi Eh, wasil aw silha asalnihi wa fi ashbahuhu fi kuntuhu khulfun tama eh ha wannan ita ce ha asalnihi aslan ah, wato ah, idan dama'ir suka hadu al'asul shi ne wasil a wasil ha asallihi idan wato fi'ili wanda yake yin nasba ga maf'ulai ne sun suka zama to duk kowannensu damir ne to ko kai musu ittisal shine ka hada su kamar nan uhaddithu kumuhu uhaddithu kum kaga damir muttasil ne hu shi ma damir muttasil ne Hmm? aw ifsil ko kai ka ka fassala su uhaddithukum iyyahu shine aw ifsil ha asalnihi sal da- dan sal da kasa da uhaddith da haddatha dukkanin su babinin su wannan ne ka sautuka hu ko ka sautuka iyyahu Hmm. sa'altuka hu ko sa'altuka iyyahu haddathtukahu ko haddathtuka iyyahu wasil aw iksil ha asalnihi wa ma ashbahuhu fi khulfu fi khiltani a khulfun tama Eh, khiltuhu khala kha- khala eh, kha- ah, wato khiltuhu al khulfun tama an ruwaito ah, fi fi kunt ah, fi kunt eh, fi eh, fi- fi kuntu fi kuntuhu ne ko khiltuhu fi kuntuhu fi kuntuhu khulfun ta kuntuhu ne eh kuntuhu ne ko khiltuhu fi kuntuhu khulfun ta ma to wasil aw silha asalnihi wa ma ashbahuhu fi kuntuhu khulfun ta ma eh fi kuntuhu kuntuhu idan kana ne naqis to al khulfu intama wanne ne za a yi to wannan kun ga wannan an yazo shi a Ah, wanne ne yake cewa wattisalan akhtaru gairi ikhtaran fisala Eh? wanne ne yake fada a cikin wanda suka saba ibn malik yace gairi ikhtaran fisala ai alfiyan nan ko yawa ka gani wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta an yaji'al muttasil wasil aw silha asalnihi wa ma ashbahuhu fi kuntuhu al khulfun tama kadhaka khiltanihi wattisala akhtaru ghairi ikhtaran fisala a cikin wanda yake nasba ga maf'ulai wanda asalin su mubtada wa khabar ne to shine al khulfun tama wattisalan akhtaru ni na zabi al ittisal wani na kuma ya zaɓi infisal to amma wannan ba babinsa ba ne wannan cikin af'al na waɗanda suke annasiha amma wannan haddastu kamu uhaddisu kumuhu wannan kunga wannan kowanne kai didde ne wasil a wucil na'am wannan wannan kayi sil din kenan to kaga yace ai ban gaya muku ba sai ban tambaye ku wannan ba ban gaya muku wannan ba illa ina so na zanta muku hadisin amma mutum an halice shi daga gaggawa gaggawa na'am ثم أرجع إلى ربي في الرابعة thumma arji'u ila rabbi sannan in koma ma- in koma wajen ubangiji na fi rabi'a a marra ta hudu فأحمده بتلك الألحان sai in yabe shi da waɗannan kalmomi na yabo ثم أخر له ساجدا sannan in fada a gare shi ina mai sujada يقال لي sai a ce mun ya muhammad ارفع رأسك daga kanka قل يصنع لك ka faɗa a- a a saurare ka وصل تؤرى ka fa- ka tambaya a baka واشفع تشفع ka yi to- wato ka nemi ceto a baka ceto فيقول يا رب fa'aqulu فأقول sai in ce ya ubangiji na لي ba ni izini من قال لك akan wanda ya ce la ilaha illallah قال ليس ذاك لك ya ce wannan ba naka ba ne أو قال ليس ذاك إليك su ko kuma a ce wannan ba gare ka yake ba ولكن وعزتي sai dai na rantse da izza da buwayata كبريائي da girmana وعظمتي da ɗaukakata alkibriya wato girma wanda yake babu wanda ya kai shi girma azama kuma girma wanda yake na na ɗaukaka
وكبريائي wa jibriya'i da kuma wato iko na cikakke لأخرجن من قال لا إله إلا الله ka gani rantsuwa da sifofi guda hudu Allah ya yi wa izzati wa kibriya'i wa azamati wa jib- wa jibriya'i Na- wal- zan fitar da wanda ya ce la ilaha illallah
قال فأشهد على على الحسن to ina yin shaida ga Hassan albasri kenan أنه حدثنا به أنه سمع cewa ya zanta mana da shi cewa ya zanta mana shi cewa shi ya ji Anas ibn Malik أراه قال قبل ina zaton ya ce qabla 20 sana kafin shekara 20 وهو يومئذ جاهل alhali a wannan rana yana mai ta- mai matattarin karfinsa mai matattarin karfinsa da haddasa na'am
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة na'am sahibul musannaf عبد الله بن نمير daga muhammad ibn a- da kuma muhammad ibn abdullahi ibn numair اتفقا في سياق الحديث sun yi ittifaki wajen wato zantar da wajen koro hadisin إلا ما يزيد أحدهما من الحرف بعد الحرف sai dai abinda ɗayansu yakan ƙara na harafi bayan harafi قال suka ce حدثنا محمد بن بشر na'am قال حدثنا أبو حيان abu hayyan shine yahya ibn sa'id ibn hayyan eh wannan ya wuce mana har muke cewa yahya ibn sa'id guda guda abin nan hudu ne ko da ansari da alqattan da abu hayyan ah, sai dai shi ah, abu hayyan wannan yana tabakar sa- ah, al-ansari sabanin alqattan ko ki a a cikin bukhari ne a cikin buhari ne hadisin sai ya wuce mana a cikin kitabul ilm na'am عن أبي زرعة daga abu zur'a عن أبي هريرة abu zur'a ibn amr ibn jarir al-bajali shi ismuhu kunyatuhu eh an abi huraira daga abu huraira radiyallahu anhu قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم yace wata ran an zo ma annabi sa- annabi sallallahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nama فرفع, فرفع إليه الزراع sai aka ka- sai aka dauka karfata ya zuwa gare shi وكانت تعجبه
a ta kasance ita karfata to ujibuhu yana santa yana son cin naman karfata fa nahasa nahsatan sai ya gutsiri a a- sai ya gutsiri a, wato wata tsoka ya gutsiri ya gutsiri gutsira daya فقال انا سيد الناس يوم القيامه yace ni ne shugaban mutane ranar alkiyama to kaga in ya zama sayyidun nas yawmal qiyama to a duniya ma shine sayyidun nas eh to kun ga wannan saboda haka waɗanda suke a shiddadawa suna cewa wahaji suna cewa akwai waɗansu masu yan zafi na ba gaira ba dalili ba ba a cewa sayyiduna ba a cewa sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar wani rafazin bid'a bid'a ne faɗansa a cikin salati na ibrahimiyya a cikin sallah shine bid'a tunda duk riwayar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da salati Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad haka dalika wajen kiran sallah ashhadu anna Muhammadar rasulullah ba za ka ce ashhadu anna sayyidina Muhammadar rasulullah ba amma idan ka faɗa ba a wajen wannan ba ka fa ka yi lafazin ka faɗe shi da lafazin siyada babu komai a ciki a cikin salati ne da wuraren da ba a zo da zai da bai zo da sayyidina ba ka ƙara shi ne ba a yi amma waɗansu sun tsananta in ka faɗi sai na sai an ganin ka wannan bida bida ba wannan rashin fahimta ce bayan kuma gashi din na eh eh kwarai da gaske eh kwarai da gaske ai malam malam wannan kamar da ake cewa hadisi ne da ake cewa man kana ana bale su ko a wani mutane wannan ba wannan irin yan abin nan din eh wai wai wai irin irin manganin tarbiyya din ne wai ake tarbiyya karka ce ana ya tambaya wani ya tambayi da tsani gaba da wannan da mutum ka malaman ya tafi ya ce da su ya yana cewa shi shine kaza shine kaza Eh.
sai kawo wannan magana Eh.
ai wani gashi wani ya faɗa hadisi ya ce man kala ana lai fa laysa huwa sai wani ta ce wani ba ni ba wani ba ni sai ko misali in ka ce ka sai kawo wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana sayyidul walid ana eh eh na'am na'am وهل تدرون بما ذاك to kuna sani saboda menene wannan ya kasance wa- wa- saboda menene wannan wato da me na zamanto shugaban mutane ranar alkiyama يجمع الله يوم يجمع الله يوم القيامه الأو- الاولين والاخرين Allah zai tara ranar alkiyama Allah ra- zai tara ranar alkiyama mutanen farko da mutanen karshe في سعيد واحد a wato a- a a ƙasa wadda suke guda ɗaya wato ƙasa miƙaƙƙiya shimfiɗaɗɗiya a al'ardul wasi'a al-mustawiya نعم. يسمعهم الداعي fayusmi'uhum da'i wanda yake makirayi zai jiyar da su wato mai shela duk yawan su shela guda daya to shela irin ta mala'ika
وينفضهم البصر wa yanfudhuhumul basar kuma wato ah, wa yanfudhuhumul basar bi ma'ana nan yace ah, nafadhani basarahu idha balagani wa jawazani gani yana wato ketare su yana hada su gabaki daya wato za a iya ganin su gabaki daya
وتدنو الشمس rana ta kusato rana ta kusato fa yablughu an-nasu min al-ghammi wal karb ma la yutiquna sai a wato a bakin ciki da damuwa ya samu mutane matsayin da ba za ya- ya- ya kai ma mutane haddin da ba za su iya dauka ba ba za su iya jure shi ba yafi karfin su la taqata lahum ba su da iko a kansa wa ma la yahtamilun da abinda ba za su iya daukan sa ba ويقول بعض الناس لبعض sai sashin mutane ya ce ma sashi الا ترون ما انتم فيه ba kwa ganin abinda kuke ciki a cikin ba abinda kuka abinda ku kuke cikin sa الا ترون ما قد بلغكم ba kwa ganin abin irin abinda ya kai ya cin muku الا تنظرون من يشفع لكم ba za ku duba ku ga wanda zai muku ceto ba ya zuwa ga ubangijinku wato zai nema muku alfarma wajen ubangijinku ويقول بعض الناس لبعض sai sashin mutane su ce su ce ma sashe ائتوا ادم ku zo wajen ku tafi wajen Adam kaga wannan ya nuna kan cewa musulmi ne wanda za su yi wannan tunda su ne suka yadda da Adam Eh, su ne suka yadda da Adam su ne kuma suka san annabawa saboda an gaya musu na'am a wata riwayar eh wadda ta gabata ba amma ya take ya ta faɗa ni na ban- ban- ban rike ta ba a wancan ba dai a karatun yau ba eh a wancan karatun da muka yi a cikin hadisin ibn mas'ud abu sa'id ko ya ta ce a cikin hadisin sa mu- muna gaba wani ya dubo mana da Allah Mm, lafazin a cikin ha- a karatun mu na wancan satin ko kuma kai da ka faɗa nemo mana malam an ramma ya sunan ka ba malam safiyanu na'am nemo mana ka nemo mana lafazar wannan na'am فيأتون آدم sai su zo ma adam ويقولون يا آدم sai su ce ya adam أنت أبو البشر kai ne uban kai ne uban mutane خلقك الله بيده Allah ya halicce ka da hannunsa ونفخ فيك في- فيك من روحه min ruhihi ya hura daga cikin ruhinsa a cikinka وأمر الملائكة فسجدوا له ya am- ya umarci mala'iku suka yi maka sujada اشفع لنا duk waɗannan kaga abubuwa ne da adam yake banta da su suka faɗi irin falalar da Allah ya masa wadda ba bai ma wani ba Mm. na'am اشفع لنا إلى ربك ka nema mana ceto wajen ubangijinka ألا ترى إلى ما نحن فيه ba ka gani akan abin da muke mu muke cikinsa ألا ترى إلى ما قد بلغنا ba ka ganin irin abin da ya kai mu- ab- ab- irin abin da wato muka tuku zuwa gare shi ويقول آدم sai adam ya ce "Ab- abin da ya tuku zuwa gare mu kai balagana shine abin ya, ya isan wato abin da ya cin mana fa yaqulu adam sai adamu ya ce إن ربي غضب lallai ubangiji na yayi fushi a wannan rana غضبا لم يغضب قبله مثله fushi wanda bai yi fushi kamar sa ba gabaninsa ولن يغضب بعده مثله kuma ba zai yi fushi bayansa ba irin kwatankwacinsa وإنه نهاني kuma ni haƙiƙa shi ya hane ni daga ci daga cin bishiya فأصيته نفسي Ah, fa asaituhu sai na saba masa نفسي نفسي nafsi nafsi kaina kaina اذهب إلى غيري ku tafi zo- wajen waje ku tafi zuwa wajen wani na اذهبوا إلى نوح ku tafi wajen nuhu فيأتون نوحا sai su zo ma nuhu فيقولون sai su ce masa يا نوح أنت ya nuhu kai ne farkon manzanni ya zuwa ga bayan ya zuwa ga mutanen ƙasa سماك الله عبدا شكورا kuma Allah ya ambace ka bawa mai yawan godiya فأعلنا إلى ربك ka nema mana ceto wajen ubangijinka ترى ما نحن فيه shin baka ganin abin da muke cikinsa وترى ما قد بلغنا baka ganin abin da ya wato abin da ya cin mana يقول لهم sai ya ce musu إن ربي قد غضب اليوم غضبا lallai ubangiji na yayi fushi a yau fushi لم يغضب bai yi fushi gabaninsa ba irin kwatankwacinsa ولن يغضب ko ba zai yi fushi bayansa ba irin kwatankwacinsa وإنه قد كانت لي دعوة kuma ni hakika wata addu'a ta kasance a gare ni دعوت بها على قومي da na yi addu'a da ita bakarara akan mutanena نفسي نفسي kaina kaina اذهبوا إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم izhab ku tafi wajen ibrahim sallallahu alaihi wasallam ويأتون إبراهيم sai su zo ma ibrahim ويقولون
sai su ce masa أنت نبي الله kai ne annabin allah خليله من أهل الأرض kuma badaɗinsa daga cikin waɗanda ke bayan ƙasa اشفع لنا إلى ربك ka yi nema mana ceto wajen ubangijinka ألا ترى إلى ما نحن فيه ba ka ganin abin da muke ciki a cikinsa ألا ترى إلى ما قد بلغنا ba ka gani ya zuwa ga abin da har ya cin abin da ya kai mana ويقول إبراهيم سي- فيقول له إبراهيم sai ibrahim ya ce musu إن ربي قد غضب اليوم غضبا lallai ubangijina yau ya yi fushi fushi لم يغضب قبله مثله bai yi fushi gabaninsa ba irinsa ولا يغضب بعده مثله ko ba zai yi fushi bayansa ba irinsa
وذكر كذا وذكر كذا kazabatihi كذبات sai ya ambaci abin da yake a wajen waɗansu za su ce ƙarerakinsa ne shine cewa da ya yi matarsa 'yar uwarsa ce نفسي نفسي Ah, uh, uh, nafsi nafsi kaina kaina اذهبوا إلى غيري ku tafi wajen wajen wa- ku tafi wajen waji eh, ku tafi wajen wani na اذهبوا إلى موسى ku tafi wajen Musa فيأتون sai موسى su zo ma Musa sallallahu alaihi wasallam ويقولون sai su ce يا موسى ya Musa ah, na'am أنت رسول الله kai ne za- kai kai ne manzon Allah فضلك الله برسالته Allah ya fifita ka da sakonninsa وبتكليمه da kuma yin zance da kai akan musa akan sauran mutane اشفع لنا إلى ربك neman mana ceto wajen ubangijinka لا ترى إلى ما نحن فيه baka al'ala tara ma nahnu fihi نحن فيه baka ganin abinda muke ciki a cikinsa ألا ترى ما قد بلغنا baka ganin abinda ya cin mana ويقول لهم موسى صلى الله عليه وسلم a sai Musa sallallahu alaihi wasallam ya ce musu إن ربي قد غضب lalle ubangiji na yayi fushi a yau fushi لم يغضب bai yi fushi kamar sa- irinsa ba gabaninsa ولن يغضب ko ba بعد zai yi fushi bayansa ba kamar sa وإني قتلت نفسا to kuma ni gashi na kashe wani rai لم umar da ba a umarce ni da in kashe shi ba nafsi nafsi kaina kaina idhabu ila isa ku tafi sallallahu wajen isa sallallahu alaihi wasallam ya atuna isa fa yaqulun sai su zo ma annabi isa sai su ce ya isa anta rasulullah sai su ce ya isa kai ne uba- kai- kai- kai ne manzon Allah wa kallamta an-nas fil mahdi wa kalimatun ka yi zance da mutane kana cikin tsumman haihuwa wa kalimatun min kuma kai kalma ne daga ubangijinka qaha ila maryam da ya jefa ta ya zuwa ga maryam kuma kai ruhu ne- ruhi ne daga gare shi fashfa lana ila rabbika ka nema mana ceto a wajen ubangijinka la tara ma nahnu fi ba ka ganin abin da muke ciki- cikinsa la tara qad balagana ma qad balagana ba ka ganin abinda ya kai a- wa- ya tuku zuwa gare mu يقول لهم عيسى صلى الله عليه وسلم sai isa sallallahu alaihi wasallam ya ce musu إن ربي hakika ubangiji na ya yi fushi a wannan rana fushi لم يغضب bai yi fushi gabaninsa ba irinsa ولن يغضب kuma ba zai yi fushi ba bayansa irinsa ولم يغ- ولم يغفر له ذنبا Shi- a- abu huraira bai ambaci zunubi gare shi ba نفسي نفسي kaina kaina اذهبوا إلى غيري ku tafi wajen wani na اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه ku tafi wajen muhammad sallallahu alaihi wasallam
فيأتون fayatuni sai su zo mun
فيقولون sai su ce يا محمد ya Muhammad أنت رسول الله kai ne manzon Allah خاتم الأنبياء kuma cikamakin annabawa وغ- وغفرك وغفر لك الله wa ghafara Allahu lak لك kuma Allah ya gafarta a gare ka abin da ya gabata na zunubinka wa ma ta'akhkhara da abin da ya jinkiri اشفع لنا إلى ربك ka yi ceto ka nema mana ceto wajen ubangijinka لا ترى ما نحن فيه shin baka ga abin da muke ciki ba لا ترى ما قد بلغنا shin baka ga abin da ya cin mana ba ya kai ya zuwa gare mu ba فانطلق فآتي fa antaliqu fa antaliqu sai in tafi
فآتي تحت العرش sai in zo karkashin al'arshi فأقوم wato shine shine inda Allah ya yi masa cewar wato nan ne a inda zai nemi ceton na'am fa aqa usajidan sai in fadi ina mai sujada ga ubangiji na ثم يفتح الله علي sannan Allah ya mun budi yayi budi a gare ni ويلهمني yayi mun ilhama ya kimsa mun مهامله na daga wato ya akal abau- ababen kalmomin yabo a gare shi حسن الثناء da kyakkyawan kirari a gare shi شيئا abu wanda yake bai bude shi ga wani daga cikin halitta ga- gabani na ba ثم يقال يا محمد san sun maƙala sun mai yuƙalu eh haka ne da- gashi na rubuta da fensir sun mai yuƙalu sai a ce mun يا محمد ya muhammad ارفع رأسك daga kanka سل تؤطع ka tambaya a baka اشفع تشفع ka nemi ceto a baka ceto أرفع رأسي sai in ɗago kaina أقول يا sai in ce ya u- ya rabbi ummati ummati ya ubangiji na al'umata al'umata قال يا محمد sai a ce ya muhammad
ادخلني adkhil adkhilil jannata min ummatika ka shigar da ka shigar cikin aljanna daga al'ummaka لا حساب عليه من wanda babu hisabi a gare su الأيمن min albabil ayman daga kofar dama daga cikin kofofin aljanna وهم شركاء الناس Wa- kuma su suna tarayya da mutane فيما سوى ذلك a a cikin wato a a- a- a- a- a- a- a ga ko- a kofofin an ce wannan ita ce nau'in shafa'a ta hudu ta biyar نعم da take banta da da ta tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ce- ceton mutane kan su shiga aljanna sun cancanci su shiga amma saboda Allah ya bayyana karamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shiga aljanna ma ga wanda suka cancanta ba za su shiga ba sai an nemi sai an yi musu ceto sai Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu ceto sannan za a kyale su shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ce idan mutane idan mutum ya zo yana neman alheri wajensa sai ya ce masa ishfa'u tu'jaru ku nema masa ceto gashi za a yi masa fa amma sai ce ishfa'u tu'jaru ku nemi ceto ku nema masa ceto sai ce ya rasulullah a a- a taimaka ma wani sai su samu lada to kaga me fa'idar wannan Mhm. su samu lada da kuma wata fa'ida kuma Aha.
ya fi dara da matsayin sai karara ba su samu matsayi da kuma wata fa'idar ita ai shi ne a yi tujar rudin eto ka kusata tsarkake zuciya daga hasada eh ko ba haka ba Hmm? yanzu in yazo maimakon ku yi kyashi hagan su kudin su kenan mayata sauransu amma da kana cewa ai masa hagan kace ai masa sai ka ce kaga yan uwartaka ta tabbata Hmm, kana son sa da alheri Eh. ba kyashi ba kyashi eh shi ma zai so sai ya soka to shi ko wannan kuna annabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah ya bayyana matsayinsa da su sun cancanci za su shiga aljanna kuma Allah zai sa su din amma ba za su shiga ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema musu ceto na ba za a bude kofar a musu izinin su shiga ba sai da ceton annabi sallallahu alaihi wasallam shine nan lokacin da muke karantawa ne taliki hada hada khasun bihi sallallahu alaihi wasallam min anwa'i shafa'a wanda take banta da shi sallallahu alaihi wasallam na'am والذي نفس محمد بيده na rantse da ran wanda ran Muhammadu yake hannunsa إنما بين المصراعين tsakanin kofofi guda biyu مصارع wato a- an san misra'a shine abin nan a, ba dokin kofa ba abin da yake rike a ba kyaure ba to ai turanci kake yi malam ba halka ba ba halka ba halka ita- a a, al-misra'a shine inda ake daura kofa wato dirka yawa dirkoki guda biyu eh diraku tsakanin diraku biyu na aljanna na kofofin al- na aljanna كما بين مكة وحجر laka ma baina makkata wa hajar lam din nan la ai inna lam din ah, ta'kid ce ta inna laka ma baina makka wa hajar kamar tsakanin makka ne da hajar an san hajar ai ko hajar a cikin yaman take min qural madina kanat al qilal qilal hajar Hmm. afwan hajar wannan ihsa ihsa can gabas din saudi arabia wanda yanzu ake ce mai ihsa ko qatif mantakar qatif na'am wani hamsin tsakanin madina da hajar tsakanin madina da riyad ma kilomita 800 ne to sannan kuma daga riyad zuwa zaharan kilomita 400 to sannan daga zaharan zuwa ihsa shi kuma zai kai kilomita 100 da wajen hamsin eh to dubu da dari uku- wajen dubu da dari uku da hamsin na'am na'am ihsa eh amma ihsa ko ahsa bisin na'am ita ce hajar أو كما بين مكة وبصرى ko kama ka tsaka ko kama abin da ke tsakanin makka da busra busra ta asham kenan tsakaninta da dimashq talata marahil Um, ah, tsakaninta da makka tafiyar wata daya busra tana nan a kudancin yaman a a- a kudancin jordan a kudancin jordan urdun yace busra shine inda aka ce a a- a- bahira ar-rahib ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam da an- da Abu Talib ya je da shi a cikin kisoshin sira na'am na'am ko kuma dai a ce wannan ya keɓanta da al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba don su ne aka ba su labarin dukkan annabawa cewa su ne waɗanda haka na ji a man nasiru kamar Allah ya ji kansa yana cewa yana cewa waɗannan salihai ne daga cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai za su tafi su nemi ceto to amma kaga wannan tana buƙatar riwaya ta tabbatar sai dai abinda zai karfafa su ne waɗannan abubuwa ɗin tunda waɗannan abubuwa ne da aka bayar da zancen su ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am annabin ya faɗi ko wanda annabi ya faɗi annabin da da za ku ce wajen sa eh amma ba lalle ya faɗe shi da irin sifarsa da yadda annabi ya faɗa a cikin alkur'ani ba amma ga wannan diya dace da sifar da Allah ya bada labari na annabawa a cikin alkur'ani ka ga no riwayar malam sufyan a ka dubo ta da ayi mai shine aka faɗa muna cikin karatu muna cikin karatu ka je ka dubo ta ba wai dan kan ni na koma ina dubawa din ne kai ka du- ka dubo ta hadisin ina ji hadisin Abu Sa'id ne ko wanda ya gabata na'am قال وحدثني زهير بن حرب Zuhair ibn Na'am kuma hadis Zuhair ibn Harb ya tsanta mun قال حدثنا جرير Jarir ibn Abdul Hamid ad-Dabbi عن عمارة بن القعقاع daga Umar ibn al-Qaqa عن أبي زرعة daga Abu Zur'a عن أبي هريرة ibn Amr ibn Jarir al-Bajali daga Abu Huraira
قال وضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قصعة an sanya wani akushi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min sarid na wato rom na ah, gurasa da aka aka yi mata aka tso aka jika ta cikin romo shine as- wa- ah, walahmin da nama wato noman rama nomo ah, ra- romo za a yi na nama Ah, ba ba fate ba sai a ragada da a'a ba ragada da ba roman nama sai a gugutsa da gur- gurasa a cikinsa a san a a jefa gurasa a ciki an gane to wannan shine sarid sarid kenan romo aka hada shi da gurasa a jika shi a ciki ba a rinka tsoma ana ci ba sai a rinka ɗiba ana ci da naman da gurasar farfesu ana ji- a- a- ai mu ba mu da wannan abincin Eh? ba mu da irin wannan abincin amma muna da shi ni na tashi na gani wajen na tashi na gani kakanmu akan yi masa a irin wannan amma na ruwan sukari wato ruwan sukari a jika ruwan sukari sai a gugutsar gurasa a jefa a ciki sai ya rinka ɗiba yana ci to wannan nau'i ne na sari dinmu mu kuma nana to kamar wannan ne a yi romo zai nufa alkali ana yi masa irin wannan ka gani kewa na'am تتناول الزراعة fatanawala zira'a sai ya ɗauki karfata وكانت أحب الشوك إليه ta ta kasance ita ce mafi soyuwar bangar wa- wato ita ce mafi soyuwan soyuwan naman akuya gare shi ونحاسبه sai ya gutsuru gutsura فقال أنا سيد الناس يوم- sai ya ce ni ne shugaban mutane ranar alkiyama ثم نحس أخرى sannan ya sake gutsura فقال أنا سيد الناس ya ce ni ne shugaban mutane ranar alkiyama فلما رأى أصحابه لا يسألونه falamma ra'a ashabahu أصحابه yayin da ya ga sahabbansa ba sai masa tambaya wato da akan wato ya faɗa ya sake maimaitawa ya ji do- domin su tambaya ya aka yi kake kai ne sayyidun nasi na'am ألا تقولون كيف ba za ku ce kaifa ba yaya al'amarin yake قال لهم كيف يا sai suka ce kaifa ya rasulallah yaya yake ya rasulallah kaga kaifa min ha'is sakt tul- tul- tul- tulhaqu fil waqfi na'am قال يقوم الناس برب العالمين ya ce mutane za su tsaya ga ubangijin talikai ساق الحديث بن sannan ya kwarara hadisin da ma'anar hadisin abu hayyan daga abi zur'a أبي زرع na'am وقال فيه ya ƙara a cikin kissar ibrahim قال وذكر قوله ya ce wa zakara qawlahu fil kawkabi hadha rabbi ya ambaci fad maganarsa akan al kawkab hadha rabbi wannan shine ubangiji na wato wannan a maganarsa da yayi wannan maganar da ya duk da yayi ne ta fuskar muhawara amma yana jin tsoron cewar wannan muhawarar da ya yi ta dace ko ko Allah zai kama shi a kai yana jin tsoro ba wai shi ne ba wai ya yi faɗin ba akan itikadi ya yi da ta fuskar muhawara Mm. na'am وقوله لآلهته da kuma faɗinsa ga al- ga iyayen gijinsu بل فعله bal fa'alahu kabiruhum hadha a'a ba wani ne ya aikata ba illa wannan babban daga cikin su wannan katan me akwai wani malamin tafsiri ne da je na faɗa fa- bal fa'alahu kabiruhum hadha wata kalma mai ban dariya na manta abin da yace an ji amsa ka ta- ka taba jin wannan ka taba jin sa Eh, bal- eh, akwai wani malamin tafsiri da faɗa eh, wata kalma mai ban dariya wajen bal fa'alahu kabiruhum hadha Wannan malamai ne ko su- ko- ko wajen suka biyo balle.
a ba su bane irin cikin malamanmu na dani cikin irin malamanmu na dani ba sani ba ko malam isa waziri ne ko ko malam nasir kabara ne ko kuma irin tafsirin da dan- da, da shi khalifa qaribullahi alqana wajen sa ne yake faɗa kana ji taba jin wata kalma mai ban dariya da taba ji na'am to kaga ai ba shine yayi ba amma sai annabi ibrahim yace bal fa'alahu kabiruhum hadha ai kaga shi ma wannan tababin tahakkumi ne wato a cewar ku shine yake nan me kace marwan
Usman kilomita dubu ɗaya da ɗari shida da sha biyar busra din kilomita daga Makka zuwa daga busra daga maka zuwa busra kilomita dubu ɗaya da ɗari shida da sha biyar.
da ɗari shida Mm, ba kwarai da gaske Mm, mm. amma ba basra ba basran iraq ba fa Tana Syria.
ta eh tana cikin syria eh kwarai google ko ya yi daidai na'am wa qawlu wa qawluhu inni saqim da kuma fadin sa inni saqim Mm. da yace inni saqim bayan kuma shi a- ya fada musu ta babin muhawara ni ba ni da lafiya sune al-kadhiba ay kadhiba wa dhakara kadhibat sune bayanin kadhibat din Mm, sune guda uku ai ga su an fada na'am eh sune guda uku wallazi nafsu muhammadin biyadihi na rantse da wanda ran muhammadu yake hannunsa abinda ke tsakanin durkoki guda biyu daga dirakun aljanna ibadatayil bab ya zuwa ga a kuwa a ibadata albab ya zuwa ga gefen gefen kofofin janibahu ay wa huma hashabatahu wato a a itacen ko itacen kofofin
كما بين مكة وحجر kamar tsakanin makka da hajar ne أو حجر ومكة ko kuma hajar da makka قال لا أدري أي ذلك قال ban san wanne ne ya faɗa ba makka wa hajar ko hajar wa makka
قال حدثنا kaga abin nan din ana wannan gwari ne a wadda a wannan zurfin wanda labuwar da suka rubuta hadisi a al'adar sani shirin wani yanzu da kuma muni ilimin ne su tafi a cikin riyadu salihin to bari mun gama da ma ma- ma dubo riwayar insha Allah na'am قال حدثنا محمد بن قريب
yace na'am haddathana Muhammad ibn Tarif بن خليفة بجري daga eh, ibn Khalifa al-Bajali قال حدثنا محمد بن خبيب na'am قال حدثنا أبو مالك الأشجعي al-Ashja'i Abu Malik al-Ashja'i عن أبي حازم Abu Malik al-Ashja'i ya ma sunansa ya wuce mana da ko Sa'ad ibn Tariq al-Ashja'i na'am
عن أبي حازم daga abu Hasi- hazim salamata bin dinar kenan ko ku shaqiq na'am عن أبي هريرة daga abu hurairata radiyallahu anhu وأبي مالك da abu malik ha wa abu malik an rib'i kuma da abu malik daga rib'i عن حذيفة daga hudhaifa قال qala da abu huraira da hudhaifa suka ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce يسمع الله تبارك وتعالى الناس Ma- Allah maɗaukakin sarki ta- Allah tabaraka wa ta'ala mai alha- wanda alhairansa sun je- sun yawaita kuma ya ɗaukaka a, zai tara mutane فيقول للمؤمنين sai mu- sai muminai su miƙe حتى a, na'am.
تزلف لهم الجنة har sai an kusantar da aljanna gare su فيأتون آدم sai su zo ma Adam فيقولون يا sai su ce ya abana to kaga shi ne hadisin na'am ya abana ya ya babanmu استفتح لنا الجنة buɗe mana aljanna فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئتكم to shin abu- akwai abin da ya fitar da ku daga aljanna face kuskuren ubanku mahaifinku adam لست بصاحب ذلك ni ne ba ni ne ma'abucin wannan ba اذهبوا إلى بني إبراهيم ku tafi wazu- wajen ɗana ibrahim khalilillah badaɗin allah قال فيقول in ga duk a wannan hadisin babu zuwa wajen annabi nuhu a a sai akwai akwai فيقول إبراهيم ina zuwa eh akwai a hadisin farko na abu huraira zai ce eh, idhabu ila nuhin kwarai na'am
فيقول إبراهيم fayaqulu ibrahim sai sai ibrahim ya ce lastu bi sahibi zalika ba ni ne ma'abucin wannan ba إنما كنت قليلا من و- من وراء وراء min wara'a wara'a ni ma kasance khalil ne badaki ne min wara'a ma wara'a daga baya baya wannan ya faɗa ne ta fuskar tawazu'u Um, إلى موسى ai na'am nan yace وقد وقع لي معنى مليح فيه وهو أن معناه أن المكارم التي أعطيتها كانت بوساطة سفارة جبريل صلى الله عليه وسلم Mm, wato nima abin da aka bani ai da wasitar jibril ne Ah. ko faƙala ibrahim sallallahu alaihi ana wara'a musa alladhi huwa wara'a muhammad radiyallahu sallallahu alaihim ajma'in min wara'a fal mashhur fihi al fath to wajen dabt min wara'a wara'a dinnan akwai wannan baitin idza ana lam uman alayka wa lam akun wa lam yakun li'a'uka illa min wara'u wara'u cikin shawahid din ibn aqil na'am to wanne ne ba wanne ne ba wanne ne al-fathu ko abdamu arwayto su bil bil ithnain wa qala al-fathu sahih wa takunu al-kalima mu'akkida ka shadhar madhar wa shadhar ba'd wa saqatu bayna yadayhi فركبهما فركبهما بناهما على الفتح قال وإن ورد وإن ورد منصوبا منونا جازا جوازا جيدا وراء وراء كنا أما بيزوبا نعم اعمدوا اعمدوا إلى موسى اعمدوا إلى موسى كتبوا جم موسى وتكنفوا موسى sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya yi zance da shi zance na hakika sai su zo ma Musa sallallahu alaihi wasallam sai ya ce lastu bi sahibi zalik ba ni ne ma abucin wannan ba sai ya ce ku tafi wajen Isa shine kalmar Allah kuma da ruhinsa sai isa sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ni ne ma'abucin wannan ba sai su zo ma muhammadan sallallahu alaihi wasallam sai ya komu sai ya tashi sai ya miƙe fayi uzanu lahu a masa izini warrahim sai a aiko amana da zumunta jambatai sirat sai su tsaya a gefe biyu na gadar sirat dama da hagu kalbarki na farkonku zai wuce zai tsallake kalbarki zai shige kalbarki kamar walkiya amin qultu bi abi anta wa ummi sai nace bi abi anta wa ummi iya mahaifina da mahaifiyata su zamanto fidiya a gare ka menene abin da yake kamar wucewar walƙiya shin sai ce to ba kwa ganin walƙiya yadda take wucewa fi tarfati ainin ya dawo a cikin kiftawar ido sannan kuma wani sannan wanda za su wuce kamar wucewar iska sannan kamar wucewar tsuntsu washaddin rijal sannan kuma da gudun wato mutane wato mai gudun gaske cikin mazaje ayyukansu ne suke gudana suke wucewa da su suke gudana da su wato gwargwadon kyan aikinka gwargwadon saurinka annabinku yana tsaye akan sirat ya ce yana cewa ya rabbi sallim sallim ya ubangiji na ka amintar ka amintar ha laila ilala yanzu wannan wato je ina tunanin wannan nake cewa a ranar alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam zai rinka cewa sallim sallim ga al'ummarsa su ku sahabbai ya ce musu assalamu alaikum wannan bai isi shi falala ba addu'ar da zai taima mumine akan sirat su tun anan duniya yayin musu habbai idan yace musu assalamu alaikum shi yasa ba wanda zai kai su ya ce musu assalamu alaikum aminci ya tabbata a gare ku tun anan duniya ya gaya musu ya musu wannan addu'a za su yi sallah a bayansa kowace sallah an suka zai ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah eh na ga wasu gaba qatalallahu shi'a ga abin da suke faɗa na'am har sai ayyukan bayi suka sun wato sun gajiya hatta ya ji arrajul har mutum ya zo fala ya stati usair ba zai iya tafiya ba illa zahfan sai jan gindi wato yana jan gindinsa ba rarrafe ba wafi hafatai sirati kalalib a gefen guda biyu na ita gada sirat akwai kalalib wato a ƙugiya mu'allaqatun an rataye su ta an yi wato ita a bar umarni ce a bar hori a bar umarni ce da wato ta kama ta rike wanda ta aka umarce ta da shi fa mahdushin akwai wanda za a wato yi masa rauni a wato a wato a a a masa hadash wato a kwankwaye masa fata wa makdusun da kuma wanda za a kifa shi wanda za a kifa shi finna makdus wa huwa qaribun min ma'ana al makdus wa kafi akthar al umar na'am eh eh shine illa illa raddallahu alaihi ruhi hatta arudda alaihi shine ahsant bare to amma kaga ba kamar wanda suka ji hakikatan ba aiko mu ma an muka yi ko shi yasa duk wanda ya ce ma assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh to Allah zai yi raddin rai gare shi ya ce wa alaykas salam wa rahmatullahi wa barakatuh lakin ma insha Allah mun samu da yawan salati da sallama gare shi insha Allah Allahu amin
ta cikin sallah ba sai ke kamar ba a sallah ba a tsarin kasu ta mutera da yanzu a nan kula ce ce assalamu alaikum ya rasulallah
to gaskiya zai sai in ga kan cewa dai wannan dai a cikin sallah ne wannan saboda lafazi ne na ibada amma in ba a cikin sallah ba kace assalamu ala rasulillah salatu wassalamu ala rasulillah ala rasulillah amma an ka je gaban kabarin sa sai ka ce assalamu alayka amma an kai haka din ma yayi tun daga shi a cikin tahiya haka su sayyidina Umar suka koyar saɓanin waɗansu da suke da cikin almajiran ibn mas'ud da suke ganin cewa bayan mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam in aka zo ta hiyama za a ce assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh haka waɗansu almajiran ibn mas'ud suka ruwaito to amma haga ba kowa ne ya muwafaka da su a haka ba tunda su Aisha da su Sayyidina Umar da su Ibn Abbas da suka koyar da tashahhud sun koyar da shi da assalamu alayka
ce wafi wafi aksar usul guna makaru
makrusin a a makaru da mukardasin a mukardas mukarwa kuma da ko karibun bin ma'ana makdus Mhm, eh shine haka yace to ai ina so in in ga eh ma- ai bi ma'ana al-munqati aw maksuru adh-dhahr makdus shine wanda aka karya masa gadan bayansa na'am
والذي نفس أبي هريرة بيده
na rantse eh, afwan da Allah bari in duba masharikul anwar Mm. والتكديس طرح الشيء بعضه على بعض Mm. وكل من معنى فمنهم الموبق بعمله إيه. ومكدوس da kuma wanda aka jefa shi shine ma'anar makdus din Ah, ina zuwa barin in karɓi rubuta wannan Ah, ay matruhun ala ghairihi والتكديس طرح الشيء بعضه على بعض انتهى من مشارق الأنوار كن سوانا لتابه مشارق الأنوار لتابه القاضي إياد ne a cikin gharib ala sihahil athar a cikin fassarar gharib eh, garibul hadith na muwatta da da bukhari da muslim eh, duk wata kalma a cikin bukhari da muslim da muwatta a cikin da, da, da ma'anarta ta zamanto ba kuwa baka gane ta bato in ka zo masharikul anwar zaka samu bayaninta ka san alqadi iyad bayan ilimin fikihu da hadisi ko malamin lugha ne malamin lugha ne na'am والذي نفس أبي هريرة بيده na rantse da wanda ran abu hurairah ta yake hannunsa إنك أرى جهنم لسبعون خريفا wato ƙuryar wato ƙuryar zurfin jahannama la saba'una kharifan wato a tafiyar shekara saba'in ce Mm, wato a ƙaddarawar tafiya in za a tafi zurfinta Eh,
باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس يشفع في الجنة
na'am mu tsaya ko to babin gajere ne a mu karanta shi to mu karanta shi tun da gajere ne babun babi a cikin fadin annabi sallallahu alaihi wasallam ni ne farkon mutane da zai yi da zai nemi ceto a cikin shiga aljanna kuma ni ne mafi yawan annabawa wajen mabiya
قال حدثنا قتيبة بن سعيد na'am وإسحاق بن إبراهيم na'am قال قتيبة Qutayba yace حدثنا جرير ibnu abdul hamid ad-dabbi عن المختار بن سعيد daga muktar ibnu fulful بن مالك daga anas ibn malikin
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace أنا أول الناس يشفع في الجنة ni ne farkon mutane da zai nemi ceto fil janna a cikin aljanna ai fi istiftahil janna fi istiftahi babil janna kan a buɗe kofar aljanna Mm.
وأنا أكثر الأنبياء ترى kuma ni ne mafi yawan annabawa wajen mabiya
قال وحدثنا أبو كريب na'am محمد بن العلاء na'am قال حدثنا معاوية بن هشام na'am عن سفيان daga sufyan
عن مختار بن الكلفو daga muktar ibn al-fulful wanda sufyan ne wannan al-thauri
عن أنس بن مالك daga anas ibn malikin قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة ni ne mafi yawan annabawa ni ne ah, mafi yawan annabawa a mabiya ranar alkiyama وأنا أول من يقرأ باب الجنة ni ne kuma farkon wanda zai kwankwasa kofa aljanna
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة Ah, wa haddathana abubakar ibn abi shayba قال حدثنا حسين بن علي na'am
عن زائدة daga za'ida ta bin qudama عن المختار بن الفلفل daga muktar ibn al-fulful قال قال أنس بن مالك
yace anas ibn malik yace قال النبي صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallama yace أنا أول شفيع في الجنة ni ne farkon mai yin ceto wajen shiga aljanna لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدق kuma ba a gaskata wani annabi daga cikin annabawa ba irin yadda aka gaskata ni وإن من الأنبياء نبيا akwai kuma lallai akwai annabi daga cikin annabawa لا يصدقه من أمته إلا رب babu mai ba- babu mai gaskata shi daga cikin al'ummarsa sai mutum ɗaya kawai kawai
قال وحدثنا عمرو بن ناصر na'am amr ib- a- a- amr ib- amr an-naqid a- amr ibn muhammad eh, ibn bukair al- eh, an-naqid na'am وزهير بن حرب da zuhair ibn harb قال suka ce حدثنا هاشم بن بن القاسم a hashim ibn qasim ina ji shine abun nadir ko na'am قال حدثنا سليمان بن المغيرة suleiman ibn al-mughira عن ثابت daga sabit عن أنس daga anas ibn malikin قال قال رسول الله صلى الله عليه yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace وسلم آتي باب الجنة zan zo kofar aljanna ranar alkiyama أستفتح sai in nemi a bude فيقول الخازن sai mai gadinta ya ce من أنت wane ne kai فأقول محمد sai in ce muhammad ne فيقول بك أمرت yace da kai ne aka umarce ni لا أفتح لأحد kada na bude ma wani eh?
قبل qablaka gabaninka kada na bude ga- ta ga wani gabaninka shi yasa aka ce wannan ta daga cikin waje take banta da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin yana daga cikin afradul muslim ko tufatul ashraf bari mu ga tufatul ashraf na'am eh wannan hadisin wannan na ƙarshe na anas din nan ba eh kwarai wani daga cikin afrad muslim kashi a cikin tuhfatul ashraf hadithu ana awwalu shafi'in fil janna wa ana aktharul anbiya'i tab'an wa fi lafdhin ana awwalu man yaqra'u bab al janna wa fi lafdhin ma suddika nabiyyun ma suddiqtu هذا مسلم في الإيمان عن إسحاق ابن إبراهيم وقتيبة كلابه وعن جرير ابن عبد الحميد وعن أبي كريب عن أم معاوية بن هشام عن سفيان الثوري كجا بينا ثوريني wato littafin- wato inda sha'anin littafin hadith din nan dole sai ka san tafin da zaka koma ka gani wanda suka yi musu hidima a cikin irin wannan kaga yana fa- ga- yana kawowa sai ya bayyana shi inda ya bayyana isnadi ne tufatul ashraf ta mizzi وعن أبي بكر بن أبي شيبة عن حسين بن علي الجعفي عن زائدة ثلاثتهم عنه به نعم to alhamdulillah sai za mu tashi na 34 ko? akwai tambaya? na man su fiye eh inna Allah yi wa inna an yi eh Allah ya bayyana shi Allah ya dawo da shi Allah ya fato shi Allah ya karɓo shi na ma nura na'am a ba ba shi da matsayi ba bai samu sa'ada ba to talaka ne bai samu jin daɗin duniya ba sai dai zaman haƙuri ake kana da babur mai tutsu babur mai inji ya buga ko mota da sai an tura babu sa'ada amma ba wai cewa wai yana da alaƙa da rashin wato rashin arziki ne ba wajen Allah sa'adar duniya arziki na duniya bai samu arziki ba a duniya na'am ya masu mustapha mustapha na'am eh yahya ibn sa'id al-ansari da yahya ibn sa'id al-qattan da yahya ibn sa'id wannan abu hayyan sai kuma wanne ne na hudun na'am ai mun faɗe shi sai an duba yana a cikin fatahul bari ibn hajar ya kawo su farkon a cikin kitabul ilm na'am ibn sa'id ake magana ya haya wannan fa'ida ce yana da kyau a san tabarin nemo mana maganar ibn hajar din alqattan ya faɗe mun faɗin alqattan na ayya ya tafi batirin ta tafi gashi na ga wajen zan karanta ke ne a cikin ɗayan insha Allah daga baya alaikum salam na'am eh wa yanfuduhumul basar gani zai iya wato riskar su gaba daya wannan Allah wannan an yi sabani a kansa a waɗansu sun ce wa yanfuduhumul basar a wato a wannan ana nufin wa hamlul hadith ala basarin nazir aula min hamlihi ala basarin rahman saboda haka ma'anarsa ai a yanfuduhum basar annazir mai gani zai iya ganin su zai iya haɗe su gabaki daya to kenan kaga Allah zai karfafa ganin mutum a can wannan aula bisa dauke waɗansu daga ciki sun tafi akan cewa ai basarun rahman ganin Allah amma ashabul amma annau abu sa'adat ibn al-athir yace wa hamlul hadith ala basarin nadir aula min hamlihi ala basarin rahman ganin Allah halmin mazid na'am na'am islam eh ba kome ko akwai wani abu ko islam din ma a taskiya gan taskiya ne a zaki shine taskiya ko da ko ko ko baru hidaya a hidaya wannan ta wannan to gaskiya ma aka dauke shi ta babin tafa'ul Mm, tafa'ul amma dai kamar al- ka- eh kamar tafa- kamar hidaya yani fa- tafa'ul in hidaya ko na'am na'am ni yawanci in aka tambaye ni suna sai in koma in ga cikin tafan hadith in akwai wanda daga cikin ruwa wanda ya ambace shi shikenan in ko babu sai in ce da Allah ka kyala wannan suna na'am wa yake mala idris hada jubdan na'am jub eh jumdan ai ya gan shi ne suna tafiyar ne jabal wurkan ne in ka tafiya a madina ce dutse da ya fi girtsawo da za a gani kafin ka shiga madina in katowa daga makka haza jumdan wato shauƙin cewa mun kusa madina ne eh haza jumdan shi ne jabal wurkan shirin la ilaha illallah to subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu